بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi sha bakwai ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul qisas babul qasama hadisi mai lamba ta ko in ce darasi na ɗari da biyar za mu tashi darasi na ɗari da shida shafi na saba'in da hudu hadisi mai lamba ta ɗari da ɗari uku da arba'in da biyu za mu kai a cikin littafin umdatul ahkam da babban malami alhafiz abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alaihi inda muke karantawa a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa rahmatullahi alaihi za mu dora inda malai yake al hadisu sani wal arba'una ba'da salatu mi'a hadisi mai lamba ta ɗari uku da arba'in da biyu a cikin babin da yake magana akan kisasi ana biyu ko kitabul kisas ana biyu wa rayra radiyallahu anhu قال an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake lamma fata Allah ta'ala ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam makka lokacin da manzo tira Allah madaukakin sarki ya bude wa manzo tira da aminta Allah tabbata a garin shi makka lokacin da aka yi mata makka duk da malaman shari'i sosai sun tabbatar da cewa kafin fata makka ne wannan abin da za mu faɗa ya faru to sai ce katalat hudailun rajulan min bani layl kabilar hudail wata kabila ce babba da ake jingina ta zuwa ga hudailu su ne banu mudrika ibn iliyas bin mudar kagan kakalli na saboda suna da alaka da wa annabi alaihi salatu wassalam domin mujin kada bin iliyasa bin mudar bin rizar duk wannan kakannin annabi ne saboda haka suna da alaka da annabi alaihi salatu wassalam shi wannan hudayl ne suna zaune ne a makka kuma kamar yadda wato malaman tarihi suka kawo su kuma banu ita kuma kabila ce wadda ita ma tana da alaka da da alayhi bin bakar ibn kinana ibn khuzaima bin mudin kata bin iliyas bin mudar hakan ka kalla gaba ɗaya wa suna da alaka da juna amma saboda jahiliya akan bera ma sai a shekara arba'in ana faɗa akan bera sai a shekara ɗari ana faɗa to katalat hudaynun rajulan su kabila hudai wanda muka ce suna da alaka da mudrika bin iliyas bin muzar sai ta kake wani mutum rajulan wani mutum wanda wata ruwaya an kawo sunansa shine ahmad ahmad bin naja sunansa ahmad shi ya ta kake min bani lai wato daga kabilar banu lai dukkan filin kana laum min jahiliya saboda wani da ya kafe musu tun a jahiliya shine za su rama kawai da yanzu yanzu suka gani sai suka ɗaukansa fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya miƙe in kun lura a lokacin ka gaba jahiliya musulunci ya zo domin ana magana fatahu makka sai annabi ya miƙe ke fa kama yake inna allaha azza wa jal ku sani allah mai girma da buwaya kada habata an makka fila ya tsare giwaye gabarin shiga makka yi mata ta'adi ya hana giwaye su zo yi wa maka ta'adi in ba manta ba me ya faru da ashabul fili ashabul fili asalin shi abrahata wani babban sarki ne ji da isa da ya je yaƙi yaman mutanen yaman ya cinye su a yaƙi sai ya zo ya sa aka yi matsuri katuwa sai ya ce kuma ya tilasta wa mutane wai su rika zuwa aikin hajji tunda su ma laraba na aikin hajji a saba to a rika zuwa yaman ma aiki su kuma larabawa ba wai kifin musulunci ba kifin kabilarsu da garinsu sai wani kawai ya budari ya je shammaci masu kula da ita ya ba haya ya goggoga a jikin a jikin ɗakin to shi kuma ba a ta jin wannan sai ya ce wallahi sai ya rama shi ne ya tattaro rundina ya ce a zo a daidai ɗaukan zaki ba wai tsoro su za a goga ba rugudan aikin zai kun ji hauka shi rugu da rafi zai gaba daya shi ne ta hoda rundunarsa shi ne Allah ya ba mu labari a nan tara kaifa fa Allah rabbuka bi ashabil fi kin ba ga da wani din kai da ba abota giwa ba a nan ya ji aiko don fi tabli shi Allah bai sanya kai don su cikin bata ba wa sana alaihi tsayran abadi kuma ya aiko mutu da tsuntsaye jama'a jama'a shi ne abadi din kalmin bi ijarati min sijil ko ne tsuntsu ya dauko duwatsun jahannama guda uku kafafuwan da baki in suka zo kawai saka musu shine bi ijarati min sijil fa ja'ala muka asfin ma'kul bayan tsuntsaye sun gaba musu ruwan duwatsun jahannama duk wanda ka zo ka taba sai ka ga kamar irin wato irin ya kari ya cinye cikin katako in ka taba ai hadewa ne to su ma cikin su ba komai kawai sai ne ka je shine ma ko duk suka hade shi da nake wani duk karfin da ake magana duk karfin Amerika da Rasha da China ai ba sai Allah ba yawa domin duk kurin da wani yake a duniya bai da abin da zai karar da duniya wallahi bai amma ga shi Allah ya gwada mana yadda yake yake daukan fansa akan waɗanda suka nemi su raina masa wato ɗan mulki ka duba fa ka mutane na bulut gaba ɗaya duniyar Allah ya halaka duka sai da ya ɗaga ta gaba ɗaya yake mala'iku su daga ta je da aka kai matakin da mala'ikun sama ta ɗaya suna jiyo kirkirar kafin su yalla yake a jiyo ta a kifo ta kuma aka jiyo su da duwatsun jahannama bayan sun dawo ba wanda ƙasa da sai suke irin wannan babu to shi sa lokacin da abraha ke dawo da rundunarsa za su zo su rusa ka'aba abdul muttalib kakan annabi alaihi salatu wasalam shi kuma garin towa da sauri sun masa gatu sun masa kwace na raƙuman sun kwace musu raƙuma saboda zalunci sai ya biyo su da kije ne mai kwarjini yana zuwa ya samu abura da yake ba wa Allah kun yo mana gaba da dabbobin mu ka bani kayan yace a kai da dabbobi ka biyo ba ma ɗakin nan da za mu rushe ka zo kai ka lallage mu ba yace a dabbobi na biyo shi ne ɗakin yana nan ya sayar da zai da yana da mai kulawa da shi fa inna lahu rabban yahmihi idan yana da ubangijin da zai kare shi dabbobi na ko shi zan kula da kayana ban kayana yayi dariya da tare dabbobi yake a bai to shine Allah madaukakin sarki ya masa wannan abu maganar shi ne an ce Amerika za ta yi kaza a Najeriya mutane da yawa hankalin su ya tashi duk da wasu mai da abin ma abin jin ne misali saboda haka ana ta wannan ana haka da tana da zaro ta saba sai wasu mutane musulmi suke murna sai ai shi kenan ta da kira sai nake ce wani muna hira da wani sai ai yanzu ya samu nutsuwa nace imanin ka ya samu matsala nace yanzu ka samu nutsuwa saboda ta ta shiga ta ta fa Allah kenan kada ba tafi Allah ba Allah ce wa annabiyina kana lahum nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil da aka zo ga ya sahabbai cewa wasu mutane sun haɗu don su yi muku taron dangi ku ji tsoron su fa zadahu min imanin hakan da aka faɗa sai ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mana madalla da abin dogaro shine Allah haka ake son mu'mini ya zama kuma tare da kaga ta shigo tana sa baki ta ba bukatar ce domin ka koma ka bibiya da gani za ga su ma sun sa hannun jari na 1.3 trillion na wani abu na trillion kawai kuma wanda aka gano akwai shi a Abuja da Nasarawa na manta ɗaya jihar da jihohi uku na nan wajejen an gano akwai su ma ji sukewa saboda haka koma ga Allah kawai kai da Allah ne zai baka kariya ba wani ba domin Allah ne yake da abubuwa daban-daban da yake magance kowa amma sai da kai da muka yi muna jin cewa wata ƙasa in sai kaza shi kenan ana cewa ai yanzu ma ranka ta zo wallahi raunin imani ne musulmi muna da raunin imani in dai kai da Allah ya fi karfin kowa ya fi kowa sanin halin da kake ya fi kowa tausayin ka to zai taimake ka amma idan ka raina shi kana ganin bari in gwada to sai barka da wayan ka kawai amma Allah ya fi karfin kowa wannan shi ne to kaga wato Allah ya tsare wato ma sahabul fil gabarin rusa Ka'aba wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin Allah ya tsora manzansa da mu'mini akan ita wannan dalilin sai annabi ya ce wa inna ha kusani inda sha'ani yake lam ta illa li ahadin kana qabli ba ta ba halatta maka mutum ya zo ya yi a cikin maka wanda suka zo ka jira annabi Nuhu annabi Adam annabi Musa annabi Isa duk ba halatta mutum yin yaki a cikin Ka'aba ba kafina ba ta ba halatta wa kowa ba shi ke wala da hillu li ahadin ba'di haka nan ba za ta halatta wani ya yaki ba za halatta wa kowa kuma ya yaki bayana ba har yanzu wannan dokar tana nan yaki a cikin harami haramun har yanzu wannan dokar tana nan wa inna ma uhalla jike ga fakan da Salman da zaki wa amma Salman da su waye duk abin da za a kai a kawo wannan ɗakin da ya gurin je yana nan a ƙarƙashin ubangiji shi zai kula da abinsa za a ce ai kaza ai an hure mutu kune ai ai ko me za su zama wannan ɗakin ne yana nan a matsayin da ɗaki a Allah yawwa kuma Allah shi ne ba ki kariya kuma za ka ji yadda mutum ya kai da jibantaka da rashin san addini in dai ya riga ya shiga wannan ya samu wannan kujerar to sai Allah ya tallaka shi ya gyara gurin ko ya ki so ko ya ki domin shi Allah yana taimako addinin sa hatta ta hanyar wanda ba ma musulmi ba sai dai bai ga dama ba to sai annabi ya ce wa inna ma uhilla bi sa'atin min nahar ni ma an halatta mun dan yaki ne wani dan lokaci a yi dan lokaci da kani a yi shine na fatahu makan ne kaga iya wannan hawasin ne daga su kuma aka rufe cewa kada ƙara yaki abin da zuwa jabi suka yi tawar da zaki abin da ake ko abin da ya faru zamanin Abdulmalik ibn Marwan yawwa wannan kuma duk baya da cikin سهلي ومسلم وإنها ساعتي هذه حرام وإنها إذا سألني ساعتي وأن اللغة النوى هذه وأن حرام وأتو حرام لي abin nufi kowane lokaci haramun ne banda wanda Allah ya ware min ne cewa ne ya yi iya wannan gaba ana gama fito maka ba ku ƙara ji an yi wani yanki ba to sai annabi ya ce la yu'badu shajaruha ba wai yaki ba duk bishiyar da take mun biya a kitabul hajji wannan iya wannan gaba cewa duk bishiyar da take harami kakaf haramun ne a cikin ta bishiya in dai bishiya harami take to ba za ka cire ta ba ballan da haka take mutum wala yukala kula sannan ba za a cire ciyayin da ba ba a cire ciyawa a harami ba ruwanka da ita na uku wala yu'badu shawquha ba a cire kayoyinta kaje ka ba da fitura daya ba ruwanka na hudu wala tulzaqadu saqidatuha ba a tsintuwa a harami kuna a tawazi za ka ga riyar duman ya faɗi ba ruwanka ne sai dai idan ka ga mai shi ka ɗauka kawai amma kan ka gani a ƙasa ko riyar ɗari biyar ba ruwanka ne a cikin harami ka fito daga kaba ka fito kana hanya cikin wannan haramin kai tsintuwa ba ruwanka da ita ba a tsintuwa a harami wane mu illa ni mun fi je da wanda zai tijiya kawai in tijiya haka za ka iya ɗauka ka ce waye wa ai kun gwa nan a ta a masallaci ko ba za mu ce tijiya ba sanarwa ko domin tijiya ya ce annabi ya hana sai ga wanda zai sanar a tare kenan inna al-man yu'ali sai ga wanda zai sanarwa tijiya haramun yanzu kawai wani ne za abin da zai ce jama'a da Allah na yadda wani abu na wanda ya gani ya kawo haramun kaza ina ya faɗi haramun ne a masallaci amma idan an gani a gaya wa mutane cewa wani ya yi gilas ɗinsa ko agogon zai gurin da ya azala ko ya bar wayarsa ko lafiyar sa ya naka wani ya bar wayarsa an tashi wani ya bar wayarsa in ta sace ya zo ya bayani kuma ya zo ya bayani shi ke nan wannan sanarwa ce amma a fili a haramun a masallaci ko ba a harami ba ba ballantana harami wa man kutila lahu qatilun duk wanda aka ce mar wani abun kashewa ai maqtul ismul fa'il bila bi ma'anar maf'ul saboda haka duk wanda aka ce mar wani abun kashewa wani dan uwansa aka kashe ma wani wa huwa bi khairin nazarin to kana da zaɓin ke yi imma an yi budala ko dai wanda ya yi ma kisan kan in an kamo shi yanzu a yi kitasi shine malin jayi na babu ko dai a yi kitasi yadda ya kashe a nafsu bin nafsu kun gan kisa ne nan ganganci wani ma an yi fida ko kuma a biya wato fidiya a biya banza miliyan ɗaruruwan nan da ake faɗa sai a biya rakumi ɗari shi za a biya fa kama rajulun min ahli yaman sai wani mutum daga mutanen yaman sai ya miƙe yuqalu lahu abu sha sunansa abu sha fa qala ya rasulullah ya ma'aikin Allah uktubu li ku rubuta min wannan abubuwan da sharaɗin da aka kawo a rubuta min kun ga daga cikin masu cewa yanzu aka fara rubutun hadisi ko masu so su rubuta hadisi annabi alaihi salatu wasalam cewa hadisin ma yanzu aka fara rubuta hadisi to gaji tun zamanin annabi alaihi salatu wasalam ga hujja bari ku ji ta sahabi yake abu da wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake uktubu li hadisa yace ku rubuta abuja tun zamanin annabi aka fara rubuta hadisi tun zamanin sa ita ku rubuta Abuja wannan magana da aka faɗa shi ke nan yanzu ya kare sun makama da Abbas Abbas ibn Abdul Muttalib ya miƙe fa kale ya Rasulullah yace ya ma ga Allah illa da izkira amma dai abubuwan da aka hana a jira a cikin hadari amma dai wanda tsauri ko banda neman jira ko ya tambaya annabi ya ce fa inna naj'aluhu fi buyutina domin shi muke sawa in za mu rufe dakunan mu rufe dakin da ra'ayi ai wannan ciyayi da ake gani yawa to shi ne bayan an sa timbori ko azara to kuma wanda za a dora a kai dan kan ruwa ya rika penetration yana shiga daki shi ake kira al-idahi shi ne ke cewa tsauri a Hausa turanci kuma ce lemon grass kusan ya fi kama da haka domin ciyawar da ake turawa a kan ɗaki ita ce ita ce sai amma ban da ita ko ya rasu lalla wa kuburi na sannan muka je an binne mutum a kabari a yana shiru gani ne shi a rika sawa a gefe shiru yadda da ita muke amfani ita muke da yarwa da ita ake kira fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce illa in kira banda wannan ciyawar da ake kira ibda banda ita idan kun kira ba ku domin kuna amfani da ita a dakunan ku da kuma gaba shikenan amma wanda ita ba da abin da ka gani ka ce in garkin baji ya kakkara kai haramu in ka ga garbi ya kace kai haramu in ka ga mangoro ka kira kai haramu da sauran illa ne ke fakat me za mu koya karkashin wannan hadisi na daya ma da yake takaddama kasirun min fawaidin min hadisi abi surai wa ibn abbas wannan mabiya yawan fa'idodin wannan hadisi sun gabata a cikin kitabul hadisi ko shakka babu mun biya sannan na biyu tafsirun nasu bil majami'a wal futuh imaman Allah ta'ala bi tunatar da mutane a cikin masallaci da gurare dangane da baiwar da Allah madaukakin sarki ya mutu na uku anna waliyar kafi da khiyar ma abu wanda aka kashe wani suna da zaɓi ko dai sarbiya ko kuma a dauki banza idan ba kisan ganganci ba ne in kisan ganganci ne ba zancen biya isa ce za a yi kawai annabtu bin nafs yawwa na hudu al'ilmi bi kitabati da ilmi min ghairi alquran kun gani an ba da izini a rubuta ilimi banda alqurani kuma ilimi an ba da ilimin damar a rubuta domin masu ayyanta hadisi wayannan maganganun ba suna yi bayan sun manta cewa hanyar fada aka karɓo qur'ani ta wannan hanya aka karɓo hadisi wayannan da suka karɓo qur'ani kace shi kadai kai da shi su suka karɓo hadisi saboda haka in ka wuce Qur'ani domin kai ka san ba malaika Jibril ne zo ga ba ba kai ba yawa ba ji wani zo ga ba ta hanyar wasu Qur'ani ya zo ba har za a ce ma yanzu in kana kira'ar me yake kiranta kira'ar asil ko ruwayar amsu ana asil ko shuba ana asil ga su na ana gaya ba wasu mutane ba masu ruwaya ai ba ba abu ta bai wani ta inda za ka gane kawai in ka ga wayannan su mutustukatul kazzab din nan in ka gani kawai kai ka san kawai man ya bi Allah ko huwa mutar amma ya addini zai yi ba magana annabi kai na ai ba zai yi ba to wannan shi sannan sai ma da yake bal min sunna bar wannan zance yana daga sunna ba fa fi hirri wa taqiyyi min biya cewa a kiyaye ilimi da bai ne saboda kada ya zanta na biyar inna hada al hukma wa huwa jawazu akhdhi diya wannan hukunci yana tabbatar da halaccin karbar diya yana tabbatar da haka domin sun kita cikin zamanin banu isra'ila ma akwai su an gane ko shi a lokacin ma banu isra'ila dole ne ba zancen diya mu al'umman mu ce a zamanin banu isra'ila duk wanda ya mutum wani abu ba daɗi sai ya rama ba in hanci ya cire mai kuma hanci za a cire ba daɗi kama al'umma sai aka ba da zaki za a zo a kalli abu a ga ta ina ya kullu shi da Allah da abin da ke zuwa wani Isra'ila kitabi ya tabbata a kan amma wanda diya amma mu a cikin jama al'ummar sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu bil qatla kuma har aka bi gurin fa man ukiya lahu min akhihi shay'un fatiba'u bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan shine Allah da abin da ke abuwa aiki ne mutum ya karbi diya ya karbi diya حديث نجوى الحديث الثالث والأربعون بعد الثلاث مئة حديثنا تاريخ الأربعين له عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاك المرأة تو عبد الله بن عمر الله يتارى عمر بن الخطاب الله يتارى متى يدعى أنه استشار الناس يعني مشاورة متعبة ya nemi shawarar mutane fi imlakil mar'a dan gani da wato imlak shi ne jaririn da aka kashe shi a cikin mace garin rigima uwar gida da amarya ta naushe da shi tana da ciki wata biyar shida in ka je wanda ke zuwa gurbin za ka ga wannan cases din kawai za ka yi ta ganin abubuwa to saboda haka da kada ce ta ko ta tunkure ta ta faɗi sai ya rauto ɗan cikin ta ya mutu imratin wato aljani kenan mautul jani mutuwar jaririn ciki shine imrat to dan cikin mace ya mutu dalilin wani abu ko dukan da za ka ko wani abu da aka yi mata sai ta dawo Umar yake tambaya waye ya san wani hukunci akan wannan ku duba fa Umar dan Kaddaf da kansa yana cikin kula fa wa rafidin amma wani abu ya shige madu ya tambaya ina gani ko kai فقال المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة لنا كما دعوا يا مسلمين كما يجي شهيد النبي صلى الله عليه وسلم يجي ني نا يجي الله كلا دا وجه الله ثبت a gare shi kaza din di gora ce an gane ko ya yi hukunci akan irin wannan matsalar irin wannan ta faru gaba annabi ya yi hukunci bi gora da bawa ko baiwa shi ne aka ce bawa abdi namiji aw abadin ko mai cewa duk wanda aka ce wata dan cikin ta to sai an ba da dinyar bawa ko baiwa iya dan cikin kawai banda ita za mu zo gaba mu idan kuma da uwar da yanne suka mutu fa za mu yanzu ana magana iya dan ciki ne a je a gama bincike a dare ya mutu ana samu ana samu ko wannan sajin na shiga burjin na yi program a ciki wani da biyu ne yana ce mun da Allah ya sake addu'a nace me matsalar ka mun sako daga mimbari sai ce wai wallahi kawai dan dukan mata ta nake wai dan dukan ne kawai sai na da wuri muna ta gane dan duka ne hawa ba dan duka bane ai wani ne dan duka alƙali ma za ka zo wannan gabar ai kana magana an yanke ma hukunci wani kuma shi ma zo din za shi addu'a wai shi kuma wallahi rigima kawai muka yi da makoci na shi ma wai iya rigima kawai da makoci sai wani irin jaja ne makocin ka ka kai rigima da har sai an saure ka makotan da annaba ne da zato salami ke cewa ma zana jibril yutini bil jar hatta zanantu annahu annahu sayawritu hatta zanantu annahu sayawritu malaika jibril ya zo ya rika nana ta annabi cewa ku kula da makotan har sai da yayi amma da cewa in ya mutu makoci zai gaji makoci a kan da zaka ce kai masa duka kai ka zama wani abu ne baro sai za ka daure ka wani daga cikin abdullahi dan uwar yana da makoci da yahudi jiran da yanka akwai a gidansa in ya shigo gida kawai dama yana cewa kai wa makota tambaye da yake fara yi ce kun kai wa wannan da yahudan makoci na da yahudi shi yake fara tambaya za ku ce ba kai wai ce a sauri a gaba saboda yadda suka ɗau girman makoci sa'id bin mansur ko shi ko waninsa cikin tabi'ai ya kasance makocinsa da yahudi ne ya fito da fayil din da yake kira sokawai din sa ta cikin gidansa ya yi masa cikin gida har kuma yana cikin da ruwa ruwan baya a cikin gidansa kawai da ya gani sai samu bahu sai a kara in ya shiga zai zai zuba kuma ya iya gaya ba kwana biyu sai ga guri ya bushe baya zuba da suka haɗu da yau kwana biyu ba ga yake ba shi da lafiya an ɗauke shi baya nan yace haba ni na ga alama yace an ga gada ne ba na nan yace ai akwai abin da yake shiga a cikin gidana ni ya shiga in je yanzu ba kuma yanzu na ga babu ya buɗe sai ɗora hannu a kai yace yanzu abu ba a yi mu da zuban ma a gida amma ba za ka gaya mana da yace a mu addini ba an ce mu kyautata wa makoci wallahi sai mu zalunta shi za muke faɗa ba ba cewa wani cikin zumunci ne zai sa a gane kai mutumin kirki ba ne mu'amala ce mu'amala za ta yi wanda ba mutum zai gane wannan mutumin kirki ne amma ya baka kuɗin kashi ne ya zan ƙarya ne an zo da ni an zo kanka ta gudu ko kuma wai sai an zo da ba ka ce wai so kake ka nuna musu kai mutumin kirki ne ai ba nan bane gurin aikin ku daya a nan yau da gora ta nuna kai waye mu'amalar da kuke yi kaman bai Allah ne so to wannan shi ne to kaga ba kana sai ce da tashi wannan liman ya kadu ma sai da Umar ya ce waye ya sani ya bara kuma shi ka san ba ka ga gaba sai ce na rantsa da Allah sai ka zo da wanda zai baka shaida akan hakan ba ka wajen hukunta ka sai ka zo da shaida wanda zai shaida cewa annabi ya faɗa fa shahida ma Abu Muhammad bin Maslama sai aka ga a wani sahabi Muhammad bin Maslama sai ya ina shaida a gaba na annabi ya yi hukunci akan haka shi kenan sai na wani ce kare na wa kana kun ga tun zamanin annabi ana tabbatar da hadisi kenan yawa mana yace mulatul marati an turke jami'a mai mai dan ka gani ta haye dan amace sanadiyar wani abu na fada shine mulatul marati wannan muna magana akan idan san ne kawai ya mutu hadisin gaba zai magana akan idan kuma ita ta mutu fa za mu ji da za mu koyar gargashin hadisin na ɗaya isbatu diyatul jami an tabbatar da niyyar jariri an diyar jariri diya gaza wa hada hadithu aslun li zalik wannan hadisin kuma tushe ne akan haka na biyu annal wajibu fi sa'ihi gurati abdin aw amadin wa zalika idza alqathu mayyitan abin da yake wajibi wajen idan ta yi barin dan a wani lokacin da ga lokacin haihuwar mali ba da an haife shi dalilin wannan fada shi za da hankali in ma ba fada ce ce a mafaɗa kan idan mace na da juna biyu ba ta fada da ita da duk abin da ya faru ke shi kai wasu ta tabbaci ba ma sa ya ta yi yawwa domin ita mai juna biyu tana da rauni ne da ba ku zama domin ba ita kaɗai ba ce to idan aka samu cewa ta kai ta yi bari kan ya fito ba rai to lallai za a biya biya wannan ijma'i ne na malam na uku makirwani da ke iske jaratu imam ahli da ilmi wal aqli bil ahkam idan lam ya'lamha an shar'anta neman shawarar liman ko kuma wato neman kai jagora shugaba ya nemi shawarar ahli da ilmi da masu hankali cikin wasu hukunce hukunce idan shi bai sani ba ya yi tambaya kaza ya taso ku ba mu shawara ya za a yi ni lalabil haqqi was sawab don a nemi gaskiya da da kuma abin da yake daidai na hudu anna al hakima wal mufti qad kafa alayya aqamu wa masail kun ji ne hukunci da ba da fatawa wani lokacin zai iya yiwa da zo da in ba da fatawa wani abu ya kuya mafi san shi ba domin ba yadda za a ce ka san komai yawwa ba komai ka sani ba wani abu ka gani wani abu kuma baka san shi ba ba wanda ya san komai sai Allah wa fawqa kulli shay'in alim wani lokacin shari'a za ka je kallo a kotu Allah wani abun za a kai ka gano cewa wannan abun ba fa bai ba dai ake ba kai za ka gano wannan yana zo a nuna ma wato rauni na dan adam ke shi sa wanda ya bayyana ne ilimi baya fahimtar cewa komai ya fi kowa sani ba haka bane idan wani abu ya taso to sai ka jingina wa ahli zikir cewa kaza da ake magana akan kaza me hukuncin sa wanda yake abu ya taso na jara tambayi alƙalai ko lauyoyi abu ya taso na injiniyar tambayi injiniyar to sai ka zauna lafiya kuma ba za su rika jin gani mutu shi yake ba wani lokacin za ka faɗi wani abu kawai sai wani yana gefe sai ya dariya domin ya san ba haka bane a ilimin abun kai kuma ba ilimin ka bane shi za ka kula man jafar Allah ya ji kansa ko hudu ba je a kan karan ka sai sai ya tattauna da masara sai ya tambaye su cewa da aka yi kaza aka yi kaza a ta harkar demokaradiyya yana da wanda suke tattauna a zauna a tattauna kawai to shi sa za ka ji yana da karancin irin wayannan kurakuran ba wai bai da su ba a irin kama shi abubuwan da suke karanta kai domin yana bibiya ya karanta jarida ya tambayi ahlul zikiri amma mu yanzu ga mutum ya sa lafi jika komai duk abin da ya faru na economy sai ya yi barka ɗaya ne kuma shi ma da mutum ne ko ba haka bane to wannan kuskure ne wallahi kuskure ne komai kana da cewa kawai sai ka sa lafi jika don fara da dada kawai ka ta bayanin kuma wannan bayanan da kake tsarara wasu ke kallon ka don ba haka ka wace to wannan shi ne to shi ne malin ke cewa na biyar أن هذا من الصحابة رضي الله عنهم لم يتبع السنة كنت ko? ba wani mutum da ya daga cikin sahabbai da za a cewa gaba ɗaya ya san sunnar annabi kakam babu hadda misali hadisin binne annabi alaihi salatu wassalam waye zo da shi duk sahabbai ban sani ba tari ɗaya ne ko biyu suka faɗa waye zo da hadisin binne annabi alaihi salatu wassalam inda za a binne jira na ya ce sai annaba da za ta zura ne ya ce annaba duk inda suka mutu a nan za a binne haka da aka zo yi man wanka shi ba sai da aka jibe ba ma wanka ba hakan kabari wanne za a yi lahadi ko ko shakku shi ba sai da aka yi to wannan shi ne to ma ne yake shi za a ji wani lokaci a cewa jabir ya yi ruwaya daga abu huraira duk sa bai ne domin wata yi da sannan abin ya faru kai baka nan shi zai na abu huraira an bu nawa ba ciki shi da makocinsa in ya zauna a yau gaba a naba ne da zato sura shi kuma a gari sai ko sai na umar shi kuma zai tafi kasuwa haka ake munawa ba idan ya dawo duk abin da aka yi sai ya kwace labari ya gaya mana abubuwan da suka faru cikin gida a nabudu da suka faɗa matansa su suka faɗi a ake wankan jaraba ya ake kaza ya ake sallar dare duk su suka biya mana na shida tawazu umar radiyallahu anhu kankan da kai da kai na umar idan lam yakut bi ra'yi hatta tashara sahaba kun gani bai da ya toje a kan ra'ayinsa ba sai ne mu shawara ko da shugaba ne sai akwai abubuwan da in suka taso ka tattauna da kakka da yana mutane ka rika ganin cewa ba wanda ya iya sai kai kowa da ya iya ba sai kai karka yi wannan ko a cikin abokin jira ko dai da wani ya ga labarin wani ba ku hatti ina ji a naji ne ina ji ya kawo labarin sa a littafin cewa wani mutum ya zo motar da kayan motar da guda biyu ta samu matsala gaba ɗaya lotin duka ya shirya ya rasa yadda zai ya zo ya yi yana ta kama kama wani mahaukaci an ɗaure shi mahaukaci ne ba yana cikin gidansa yana ta kallon sa kawai sai kallon sa yana ta kallon sa ya ga ya ma rasa yadda zai ya ga wani kai ya je masa ka buka ɗaura ya za a daura kai ne yake damun ka mawa kuɗi kawai ka za ka za ka yace tawayoyi mota ka guda nawa ne yace masa guda hudu ne yace to guda sai na zo ce ta samu matsala yace daya yace loduna nawa ne a jiki kowace lodi hudu ne rike yace to kowace mai hudu ka cire ɗaya a jiki kowace mai hudu ka cire ɗaya a jiki kamar kana wannan ya ce ya yi shi da kallo kuma haka ne ya ɗan saura ya tashi ya tafiya to ba a nuna mutane matan jodi ne da kake gani kana tunanin kaza kaza a akwai abin da ni ya taso su za su warware ma matsalar su za su warware to na نعم نعم نعم نعم يا هيا هيا يا هيا إيه إيه wane mutum wato kai ya kalle da mutane eh wannan wannan tso- tsoron zai ta samun sa biya Allah ya ga ya ga ba sabon karatu to wannan jini ko da yaushe kada ka raina mutane kowa da baiwar da Allah ya masa kowa mutum matsalar mu shine ba mu yaukan mu su wata analysis shi za kai ma baka san baiwar da Allah ya maka ba wata rana wani ihu ya taso ya shafi iyaye kun san iyaye mata musamman ɗanne sannan mahaifa da waye ana zazzaune a wani mushkila saboda haka ana ta tattauna abubuwa ga matsala an kasa warware ga ma matsalar mu a cikin yaya mu da ƙananan akwai yoyon mu da yawa ana ta yi in kai magana wanda ya girme ka ma an ce yaushe aka haife shi kaza kaza kaza kaza kuma abubuwan sun yi warwarewa kuma a muna tunanin muka faɗo wani abu zai ba da hannu sai wata a cikin gwaggwanin mu zai ta ce kai malayin su kaji magana na siya ai ba ma so mu magana ne ni ne a ka za ka rafi na ce to zan yi magana a matsayina na ɗa ko kuma a matsayina na mai karantarwa idan a matsayina na ɗan ku zan yi magana na ce ba ni da confidence abubuwan da nake so in faɗa ba zan iya faɗan su sosai ba amma idan ku yanzu a matsayina na rufe karantarwa zan yi kawai in kalle ku a matsayin waɗanda nake zuwa domin wanda muke karantarwa akwai wanda sun yi jika da mu ma idan ku ba ni wannan damar to zan faɗa abin da nake so kawai ya ga ya yanzu a matsayin mai karantarwa yana da da zuciya wallahi sai na ɗauka yadda kuka san muna masallaci kawai ne bayanin abin da nake so ba kafin mu tsare bayanin duk sun gano matsalolin cewa ai matsala kaza saboda kaza ne kaza da kawo sai kuma aka gamsu sai ne ce ku gamsu da cewa ƴaƴan cikin ku a ɗaki ya haifa da Allah ya yi wani baiwa wanda ta fita ki amma ba baiwa ɗanki kuma ɗaukaka ki sai ba su misali na ce ni yanzu a yara na na ce kowanne na gane na ce hujjar bai yana da baiwar da na rance da Allah ni wanda irin ta kuma na gamsu wannan baiwar shi Allah ya yi wa na ce Abdulhalim ma yana da wata ni wanda irin ta na ce to in ka gamsu da wannan sai ka zauna lafiya to shi ke na aka warware wannan matsalolin da sun dade suna bugawa a kan to ka'ida kenan ko da yaushe shi da hadisi annabi yace girman kai abu biyu ne badarul haqqi in gabila saboda kai babba ne wa gamsun da su kuma da raina mutane saboda kai kai ne idan kowa ya yi bangaren su to za a zauna lafiya shi ke nan kawai idan babba da shi ne zo yana girma masu ba shi karin yake kallo ba abin da ka ɗauko ne domin shi ma ya girme shi yake kallo dole ne wanda yake karatu ya fahimci wannan kar ka zo karatu ka riga cewa to ya ku ku jan ne kowa ya saurara ya ji abin da za a ba karatu ka zo wannan kuma cin mutunci ya zama ya zama cin mutunci to wayan nan marahi din duk shi ne da'awa yana bukatar yana bukata amin ba aka to wannan shi ne hadisi na gaba عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن كبر ابا هريره الله قال متى يدعيك اتقى لك امراتان من هدي هو زربو da fada ne wai mata guda biyu sun yi fada daga kabilar banu hudai sun yi sun yi fada fara mata idawo mal ukura bi hajar sai galo ne sai guda kun ji ba sai ta dauki ne ta kuɗin ne faramati ilahu malukura bi hadal bakata laha kawai sai ta kashe ta wa ma bi badan ya hada dan da ke cikin ta shi ne kan matsalar da muke faɗa da ta kashe ta ta kashe ta فابتسموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لم يمسك كي كان غرا النبي عليه الصلاه والسلام فقد رسول الله بالقول فاعل النبي sai manzo jira da muke Allah tabbata a gare shi yayi hukunci yace annabi yake jami'a gurata abdi diyar dan cikin ta za a bada wato lafiyayyen bawa guda daya awwali da ko baiwa wa qada bi diyatil marati ala aqilatiha ita kuma diyar mutum ai mutum da kuma da ne ko sai dai dangin da su za su biya da wa mun fada miliyan 700 da kuka fada sai a tattaro dangi a ce su za su biya ko a dora ma nan ga wala ku tsara kyalin yaro ya dauko makami ya shigo cikin jama'a ko ya dauko mota saboda wawan yana da su da yawa ya bi ta kan jama'a ko ya dauko doki ya wauro ya zo ya buge dan mutane ba za ku yadda ba domin kun san wannan ka'idodin da za su hau kanku to musulunci yana da tsari wa kaza bi diyatil barati ala aqilatiha wa warasaha waladaha wato sai gadon da ita ga ɗanta shi ne malamai suke magana guda biyu a nan suka ce me ake nufi a nan ana magana na kan waye ya riga mutuwa sai gadon da ɗanta gare ta shi ne ɗan ya riga ta mutuwa dama ka'ida idan mutum biyu suka mutu ɗa da uba wanda ya riga mutuwa to wanda idan aka yi hatsari za a gane tsakanin uba da ɗa da a mota ɗaya sai a gano waye ya riga mutuwa idan aka ji aka tara already da ya mutu uba na da rai bayan minti biyar bayan an same shi sai mutu to zai gaji ɗansa ko kuma bayan minti ɗaya da mutuwar uba sai da ya mutu to ɗa zai gaji ubansa wannan da ana ganowa yayin da aka yi mutuwa za a je a gano waye ya riga mutuwa saboda gado in babu gado shi kenan ba magada kai bane mai amma inda magada sai an gano dole wataƙila ɗan nan yana da ɗaya yawwa saboda kun ga gadon yanzu za a ɗebi gadon wa babansa sannan da nasa kuma a raba wa ƴaƴansa to wannan shi to wannan shi ne abin da malamai suke faɗa amma ita an gadar da dukiyar ɗanta gare ta me dukiyar wannan jami'in wannan biyar da aka kawo eh ba wannan da aka kawo ai kuɗi ne to ita kuma wanda za su gaje ka ka ga sai su gaji dukiyar ta gaba da eh shi ne wa mamma a da wanda suke tare da فقام حمل من النادي الهذلي وإذا أجي كلا حمل ابن النادي الهذلي في نيجي لن تبيع بنوه بين جني فقال يا رسول الله في جامع الله كيف أدروا من لا جنب ولا أكل ولا نطق ولا سهل ومثل ذلك يقل yace kai ba a garamu walla shari sai a zan biya diyar wanda ne taba shan ruwa ba wai jaririn nan wai bai ma fito duniya ba ya san ya ga iskar duniya a ce kuma a biya diyar sa wala a kala bai taba cin abinci ba a waje wala da haka bai taba furci ba magana wala ta halla ko kukan jarirai bai ba kamar shi da zalika bi kan ai irin wannan duniya ke cewa da mu hadis jinin ya tafi a banza فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يدبر لي ولا مغنى في النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما هو من اخوان الكهان ولا دي مغنى من كان كوي بوكاي النبي يقول كن كان كوي بوكاي min ajini saja a yi lafi ta da saboda tsara zancen nan ne ku kalla wai ba maganin ma da zai hada yi mata kafiya ku kalla cewa yi kai ba a garamu mallashai wala akan wala nadat wala tahan ba mai zira zalika yukan kamar kamar waka ya je roji annabi ya ce to wannan dan uwan bokaye ne saboda ta ja yin nabi ta ja ya ga kawai ta yi kofa kada ba ba minti biyar din yau ji ku kyauta ba ai minti biyar din da sa mutum ya yi round up kai sauri ka je gurin da kake so ka je duk da biyo na ga sai an yi abu gaskiya harkar karatu wayannan aiki sun suna kokari za ku ga yau har manyan injiniyoyi duk sun zo muna cikin karatu ranar wannan larabar kawai gaba ɗaya ita abin da ake ɗauka sai kai lalace gaba ɗayan da ita kan iphone ko kuma hankalin zai kwanta ba kuma ana ta kokari ina a ta bidiyo ya za a yi a samar da abin da za a yi karatu saboda haka in aka ga wani abu ba da gangan ake yi ba ba da gangan ba ne gaskiya kuma sau da yawa karatun mu ba iya na masallaci ake wa muna da mutane da yawa da suke bidiyon mu daga tana kasashe daban-daban Qatar da sauransu suna gani a cikin karatun za wata za ta yi magana muna da ɗaliban ma dakta ce tana Qatar idan wani abu wani lokacin akwai wani a tana malam injiniya mawafak zai ce ba ma jin murya suna kan live suke bin mu to saboda haka shi za ta ce wannan da wani lokacin zan ce kawai a karatun haka sai ce to in da za mu karatu haka sai an tambaya ko ni za a yi mun message yau lafiya ba da karatu ba to wannan shi ne dalili gaskiya kuma zaman da ake yi zama ne na lada eh inda ba zaman kallon Real Madrid da Barcelona bane zaman jiran karatu ne kana da alwala ka zauna to za a ci gaba da rubuta ba kamar kana sallah haka annabi saboda haka ai hakuri gaskiya kuma bayan haka ni ma kuma ina da nisa ina zuwa ne min aka salma jinati kun ga ina so in koma da wuri yawa to wannan shine sai dole sai mun taimaki juna a harkar ana kokari matuka ban ma sani aka ba kun ciwo ta ne ko kun ko ta rote an zo da ni din Allah ya baki Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya daukakin sarki ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa dauka Allah ya tsara rufa mana asiri duniya da lahira duk bukatun mu na da kai Allah ka biya mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa daukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ƴan uwan mu musulmi duk da suka rarrasu Allah ka ji kansu da gafara iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe mu masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana ne amfani اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين